نحمد نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن بناء المساجد عبادة عظيمة أذن الله بها وحث عليها ومدح فائليها فقال جل في أولى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال جل جلاله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف وعن أبي ذر الجفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة أخرجه ابن أبي شيبة والبيحقي فإمارة المسجد عمارتان حسية ومعنوية أما الحسية فهي بناؤه ورفع أركانه وتطهيره يقول الله جل جلاله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال جل في أولى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقد اشترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل مكة في بناء الكعبة وقد, وقد, وقد اشترى حائط الأنصار عندما قدم المدينة لبناء مسجده الشريف وقال لهم سامنوني بهائطكم وأما العمارة المعنوية فهي العبادة فيه بما شرع الله من صلاة وذكر وأن لا يدعى مع الله أحد يقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمقصود بناء المساجد هي إقامة التوحيد ومحاربة الشرك وتعليم الناس فالمساجد هي مؤسسة الأولى لتكوين هيكل الإسلام وبناء المجتمع وإن أول مسجد بني على وجه الأرض مسجد الحرام ثم مسجد الأقصى وبينهما أربعون سنة وللم وللمسجد دور فعال في التربية والأمن والاستقرار ولكل من أفراد الأمة سهم يساهم فيه فلا يحقرن أهد دوره ولا يبخلن على نفسه فها نحن اليوم بعون الله في شهر صفر السادس من سنة 1447 من الهجرة نفتح مسجد نداء الإسلام والذي أسست بناءه الحاجة خديجة هارون محمد على يد وكيليها معلم علي وباب لبران ثم وسعه وكمل بناءه الهاج محمد بابا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يتقبله بقبول حسن وأن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يبني لهم دورا في الجنة هم وأهاليهم وآبائهم وجميع زويهم وكل من ساهم فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أما الإمام لهذا المسجد المبارك هو الشيخ بصير شعيب ونائبه الشيخ حسن نور والمؤذن معلم عبد الرشيد حمزة وستأتي قائمة الدروس إن شاء الله وفق الله الجميع dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa hakika gina masallatai ibada ce mai girma ubangiji mai girma da buwaya yayi izini da ayita kuma ya kwadaitar akan yinta har ma ya yabi masu aikata ta Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin littafinsa mai girma fi buyutin azinallahu an turfa a ɗakunan da Allah ya yi umarni da a ɗaukaka gininsu wa yi zukara fi hasmu kuma a rinka ambatan sunansa a cikinsu waɗanne ɗakuna ne sai Allah ya ce yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal su ne waɗanda ake tasbihi a cikinsu da safiya da maraice suwaye masu tasbihin sai Allah ce rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah su ne waɗansu mutane na musamman wanda hada-hadar kasuwanci ba ta shagaltar da su da hada-hadar neman kuɗi da hada-hadar mulki da dukkanin wata kwarabniya ta rayuwa ba ta shagaltar da su gaburan ambatan Allah ya kafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar saboda suna tsoron wani wunin da zukata suke kai kawo saboda rashin samun nutsuwa idan duna suke zazzarowa saboda firgici da tashin hankali wato wunin tashin alkiyama abinda wannan yake nunawa kenan gina masallatayya da yin ibada a cikinsu kamar yadda Allah ya umarta yana samar da aminci da natsuwa daga firgicin tashin alkiyama ga wanda yake yin haka Allah madaukakin sarki ya sake cewa innama ya'muru masajidallah kadai waɗanda suke raya masallatan ubangiji man amana billah su ne waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya wal yawmil akhiri kuma suka yi imani da ranar lahira wa aqamas salata kuma suke tsaye da sallah wa atat zakata kuma suke ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma ba sa tsoron kowa cikin hidimar Allah sai Allah ulaika fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin Allah ya ce tabbas waɗannan su ne za su kasance shiryayyun bayi Allah ka samu cikinsu da rahamarka abinda wannan yake nunawa Allah ya yi shaida da imani ga dukkan masu hidimar gina masallaci da raya shi kamar yadda ya kore yiwuwar hakan ga dukkan wanda imani bai kan kama a cikin zuciyarsa ba mana yin hakan alama ce ta imani yin hakan amana ce ta tanadi ga gobe kiyama kuma Allah yana shaida ga masu yin haka cewa lallai su ne shiryayyun bayi Allah ka samu cikinsu da rahamarka hadisi ya zo cin sahih muslim daga uwar mumine aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a rinka gina masallatayya a tsakankanin gidajen kwana ma'ana a cikin unguwanni kenan sannan ta ce wa an tutayyaba wa tunazzaf kuma annabi ya yi umarni da in dai an gina waɗannan masallatai to a rinka ba su kulawa ana tsabtace su ana wanke su kaga wannan magana annabi ya faɗe ta sama da shekara 1500 lokacin da masallatai a duniya ba su wuce a irga ba lokacin da babu barayin masallaci lokacin da babu masu lalata kayan masallaci lokacin da babu masu hannuna halin ko in kula game da sha'anin masallaci saboda Allah ya haska masa da hasken wahayi cewa za a zo lokacin da masallatai rinka fuskantar irin wannan kalubale masha Allah tabarakallah mutane suna ƙoƙari su ba da dukiyoyinsu wajen su gina masallaci a madadin wanda shi Allah bai bashi wannan damar ba shi kuma ya zo shi ma ya ɗauki nasa abin da zai iya cikin hidimar masallaci irin yadda sahabban annabi suka yi za ka samu ba duka mutane ke da arzikin da zai gina masallaci ba amma ba sa bari a basu a baya sai ka samu wani ya ɗauki nauyin share masallaci kullum kamar yadda hadisi ya tabbacin sahih bukhari wata mata ta kasance bakar mace ce 'yar afirka talaka ba za ta iya gina masallaci ba amma sai ta ɗauki gabara kullum za ta zo ta share masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sai suka ɗauka kamar wulaƙantacciya ce annabi ma bai san da ita ba ashe annabi idansa yana kanta yana kula da ita kwana ɗaya biyu wannan matar ba ta zo masallaci ba ba ta da lafiya sai annabi yake tambayar sahabbai ina matan nan da take mana sharan masallaci a wani ƙaunin aka ce namiji ne ba mace bace sai sahabbai suka ce ai ba ta da lafiya sai annabi ya ce ku kai ni in duba ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba ta bayan an fito sai ya ce da sahabbai idan ta rasu ku sanar da ni ni zan mata sallah ya ga alamar cewa wannan ciwon nata ba na tashi bane ba cikin kaddarawar ubangiji bayan manzo Allah ya shiga gidansa da daddare an rufe kofar gida sai Allah ya mata cikawa sai aka zo aka sanar da sahabbai cewa matan nan ta rasu sai suka tafi suka je suka yi mata sallah suka je suka binne ta ashe manzo Allah ya kwana da tunaninta a zuciyarsa gari yana wayewa yana yin sallar asuba da ya juyo farkon abin da ya fara tambaya ina matan nan sai suka ce ai ta rasu sai ce kuma je mu mata sallah sai suka ce ai mun binne ta tun dare yace me yasa baku gaya mun ba suka ce ai mun ga dare yayi bai kamata mu fito da kai ba dan wannan matar sai annabi ya ce ku kai ni kabarinta aka kai shi kabarinta ya je ya tsaya akan kabarinta ya mata addu'a wanda wannan awad ne girmamawa ce lambar girma ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa masu kula da masallaci duk da a al'umma ana yi musu kallon ba kowa ba to ina ma a ce halayya irin ta wannan baiwar Allah ta ɗore a cikinmu ina ma a ce wanda ba zai iya gina masallaci ba musamman cikin makotan masallaci a ce shi kuma zai rinka sharan masallaci a ce shi kuma zai rinka kawo oman da za a rinka wanke banɗakunan masallaci a ce shi kuma zai rinka zuwa ya rinka goge gilasan masallaci a ce wani kuma zai zo ya yi kaza ya yi kaza na hidimar masallata da masallaci cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da ake kiransa da nu'aimul mujmir mujmir min at-tajmir tajmir shine kunna turaren wuta shi da bai samu damar gina masallaci ba sai ya dau nauyin duk ranar da za a yi hudubar juma'a zai siyo turaren wutar sa ya kunna dan masallata su ji kanshi to duk irin waɗannan aiki zamu ga a cikin mu yau sun mutu a madadin haka sai ma biye gurbinsu da aka yi da wasu abubuwa marasa kyau kuma abin takaici ga waɗanda su ba su da damar su gina masallacin amma a madadin su kula da shi kuma sai abin ya zama akasin haka yau a cikinmu ne saboda lalacewa akwai barayin masallaci kadai ba abin da suke sai in ana sallah su zo su kwashe takalman mutane da yawan mutane sun daina zuwa sallar sallah a masallatai saboda satar takalma da ake musu akwai masu satar mashinan masallaci akwai masu kaza akwai masu kaza akwai wanda zaka ga idan zai taho masallaci buji-buji ba yi da kyakkyawar kama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana idan mutum ya ci wani abu ma mara kyau mara daɗin ƙanshi ko da cin abin ba haramun bane to kar ya zo masallaci domin kada ya cutar da masallata manzo Allah ya ce duk wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa to ina kuma ga wanda ya sha taba ina ga wanda ya sanya wani turare mara daɗin ƙanshi ina ga wanda ya kwana ya ga wayi gari ko wanke baki bai ba wanda a haka muke dungumawa mu taho masallaci manzo Allah ce to ku sani fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam duk wanda ya zo masallaci yayi wani abin da mutane suka cutu to ba iya mutane ya cutar ba har mala'iku ya cutar kuma mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam yake cutuwa da shi yau zaka samu masallatai masha Allah tabarakallah an gina banɗakuna mutum zai zo banɗakin masallaci da ruwa da komai amma ya ba haya ba zai wanke ba alhalin in a gidansa ne da kuɗinsa zai sai ruwan kuma ya wanke amma tun da na masallaci ne wannan ko in kula bai damu da ko shi dan gobe ya dawo ya ga wajen a tsaftace ba da yawa mutane za su zo su sa caji a masallaci amma su lalata soket ɗin masallaci in sun tafi babu ruwansu ba sa tunanin gobe su dawo shi yasa sau da dama nakan ce idan bahaushe ya ce abu na Allah ne to shi kamar a tunaninsa na banza ne a madadin na Allah ya zama mai kima mai daraja Allah ya jingina masallatai gare shi don su kima su daraja wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada idafatu tashrif Allah ya jingina masallaci zuwa gare shi ya ce daki na ne ya ce nawa ne don yayi kima da daraja a wajen mutane musamman masu imani amma za ka samu da yawan mutane ba haka bane ba lallai ya 'yan uwa karmi wa kanmu da kanmu asara da wanda ya gina masallaci da wanda yake karantarwa a masallaci duk kokari ake aje a shiga aljanna to kai kuma mamun masallaci kai ne naka to kai ma kana da taka gudunmawa da zaka bayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya nuna min ladaddakin al'ummata hatta tsinkai tsinkaye da zaka rinka gani a masallaci in ka dauke su ma akwai ladan su da aka kar mu dauka hidimar masallaci koma baya ne hidima ce ba karama ba shi yasa a wajajen da aka ci gaba aka san Allah imani yakan kama zaka ga mutane masu kima masu daraja suke hidimar masallaci yanzu ka je ka ga masallacin makka da masallacin madina ka ga limaman wajen kimar su da daraja su ta fita da yawa daga cikin sanatocinmu a yau da ministocinmu yadda zaka ga ana kimanta su ana mutunta su to haka nan ka je ka ga ɗakin ka'aba ba kowane jigar jigarin mutum yake shiga ka'aba ba ballantana har ya samu damar share ta sai sarakuna sai shugabannin ƙasa ake gayyatowa don a girmama su su samu wannan albarka su samu daraja amma mu a ƙasashenmu mai hidimar masallaci ana ganin sa koma baya ne ana ganin wulakantacce ne ana ganin aiki ne na wulakanci ba komai wannan yake nunawa ba face yadda muka yi sakaci aka bar mu a baya ta wannan bangare muna da abubuwa da dama na alkhairai amma ko shakka babu a irin waɗannan fagage mun yi sakaci an bar mu a baya ya kamata mu mai da hankali ya kamata mu dage da yawa daga cikin attajirai za ka samu mutum yana da gidaje bila adadin na zama amma bai taba gina masallaci ko daidai da sahun mutum uku ba wannan su suka fewa a cikinmu domin inda a ce attajiran da suke gina masallatai a cikinmu sun kai ɗaya bisa biyu na yawan attajiranmu to da yau kusan zai zama duk gida goma a cikinmu da wuya ne ba su da masallaci musamman a ƙauyukanmu da ba a samu maguzawa ba musamman a ƙauyukanmu da ba a samu jahilci da koma baya ta fuskar sanin addini ba da haka ya kamata attajirai waɗanda ba su gane wannan ba to su yi ƙoƙari su fahimta su gane waɗanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu gaman katari ya ɗora su akan wannan turba to su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana inna Allah la yansuru hadha ad-din walau bi rajulin la khalaqa Allah ya yi alkawari sai ya taimaki wannan addini ko da da wanda bai da rabo a cikin addinin ne shi yasa sau da dama idan kai kana da wadatar yi baka yi ba to sai Allah ya kawo wani sai ya zo ya yi kuma sai ya bakka da jin haushi da takaici kai wani lokaci sai ka sha mamaki in Allah ya so ya gwada ikonsa sai ya kawo wani kafuri sai ya gina katafaren masallacin da musulmai ba za su iya gina shi ba a ƙasar nan muna da misali akwai manya-manyan kafurai wanda suka gina manya-manyan masallatan da da yawa daga cikin attajiran musulmi wallahi ba su iya gina su ba to haka nan idan ka je kasashen turawa sai ka ga wani ɗan rawa ne amma haka kawai Allah ya ga damar yayi amfani da shi sai ya sa shi ya je ya gina wani masallaci a wani waje da ake da bukata kuma shi ba musulmi bane ba ba to in wanda ba musulmi ba yayi haka wanda bai da rabo a lahira bai da rabo cikin wannan addini to ina kuma ga kai wanda kake da rabo da ka ya yan uwa karmewa kanmu da kanmu mugunta karmewa kanmu da kanmu rowa nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lallai masallatai na unguwanni a rinka kula da su a rinka tsabtace su a rinka fesa musu turare a wani hadisin da al-imam ibn abi shayba da imam al-baihaqi suka fitar daga abu zar al-gifari Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya gina masallaci ko daidai da shekar tsuntsu ne to Allah yayi alkawari shi kuma zai gina masa gida a aljanna muna roƙon Allah da sunayensa kyawa da sifofinsa madaukaka ubangiji ya cika wannan alkawari ga waɗanda suka gina wannan masallaci da iyayensu da iyalansu da dukkanin masoyansu Allah ya sa mu yi tarayya da su baki ɗaya a cikin ladan yayin uwa raya masallaci iri biyu ne akwai rayawar da ido ke gani akwai kuma rayawar da ido baya gani sai dai hankali ya hankalta gina masallaci tun daga samar da filinsa da ɗora bulo a kan bulo har ginin ya kammala wannan ko shakka babu raya masallaci ne share masallaci da fitar da datti daga cikinsa raye masallaci ne samar da makewayai da samar da ruwa don ai sallah a yi tsarki a yi alwala raye masallaci ne gina masallaci ne wannan gini ne da ido ke iya gani irin ginin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana annabi Ibrahim da ɗansa Ismail sun yi wa ɗakin Ka'aba wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim gaya musu lokacin da Ibrahim da ɗansa Ismail suke gina ɗakin Ka'aba suna yi suna roƙon Allah ka karɓa mana lallai kai mai ji ne kuma lallai kai masani ne abinda wannan yake nunawa girman ibadar gina masallaci da samar da shi a doron ƙasa ta yadda annabawa cikin ulul azmi minar rusul bal uban annabawa Ibrahim Khalilur Rahman shine lebura ko birkila wanda Allah ya amfani da shi wajen gina ɗakin Ka'aba ɗansa Ismail wanda shine kaka na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya masa kirari wa zkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya shine leburan da ya gina masallaci da haka ya ƴan uwa wannan yana nuna mana ginin masallaci ibadar manya ce aikin manya ne aiki ne na annabawa da haka dukkan wanda Allah madaukin sarki ya bashi dama to ko shakka babu Allah ya masa alkhairi babba to sannan akwai gina masallaci ginin da ido baya gani ginin da sai dai hankali ya hankalta zuciya ta hararo shine yin ibada wacce Allah ya ce a yi a masallacin domin masallaci in an gina shi in ba ibada a cikinsa ba da bambanci da ɗakin kwana ibadar da ake yi da masallaci ita ta bambanta ginin masallaci da ginin gidan kwana to da ita ma wannan ibadar raye masallaci ne domin masallaci ba zai rayu ba sai da ita a samu liman wanda ya iya karatun fatiya yake cika ruku'u yake cika sujada kuma yake da kyakkyawar aƙidar da zai jagoranci mutane sallah a samu ladan mai daɗin murya wanda zai rinka kiran mutane sallah sau biyar a kwana da wuni to sannan a samar da darussa wanda za a rinka koyar da mutane addini ana faɗakar da su ana wayar musu da kai to sannan a samu dattawa a masallaci na unguwa waɗanda idan an ji wane da wane suna faɗa a kirawo su a sasanta idan wane ya mutu a unguwa 'ya'yansa za su tagayyara a kawo matsalar su kwamitin masallaci a san yadda za a warware ta wane matarsa ta samu saɓani da shi ba sai ta je gidansu ba ta taho kwamitin masallacin unguwa za su iya sasantawa an samu wane bara gurbi mai sai da ƙwaya a unguwa daga kwamitin masallaci a ɗau matakin da ya dace an samu kaza na faɗan ta'addanci faɗan 'yan daba daga kwamitin masallaci dattawan unguwa su ɗau mataki kafin a kai gaba zuwa ga hukuma to wannan shine muhimmar masallaci inda a ce mutane suna amfani da masallaci ta hanyar da ya dace to da yau matsalolinmu ba za mu kai su zuwa ga hukuma ba da jami'an tsaronmu sun huta da abubuwa da yawa na matsaloli mun gyara su mu sani ya yan uwa daga masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina al'umma masallaci shi ya fitar da mafi tsarkin mutane a duniya wanda a da su ne lamba ɗaya ta fuskar 'yan ta'adda ta fuskar shaye-shayen giya ta fuskar yanke zumu ta fuskar yakin kare dangi wanda Allah yana gaya mana tarihin sahabbai kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ya ayyuhalladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون فذاك دي يا إن مسلاتي شيبياتي ترايد الأمة cibiya ce ta haɗa kan al'umma cibiya ce ta saita tunanin al'umma ta kawo sulhu da sasanci da ci gaba a cikin al'umma shi yasa annabawa suka ba wa masallaci kulawa matukar kulawa sama da dukkanin wata kulawa da ka sani wadda ake ba wani waje da za a gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake makka yana ɗan shekara talatin da biyar bai cika shekara arba'in ba ba a aiko shi ya zama annabi ba mutanen makka duk da a lokacin suna cikin jahiliya suna shan giya suna yanke zumunci suna faɗan ƙare dangi suna miyagun sana'o'i na neman kuɗi amma lokacin da ka'aba ta rushe suka ce to a zo a yi kwamiti don a gina ta suka kafa wa kansu sharaɗi cewa duk wani wanda ya san yana wata hada-hada ta wata sana'ar da bata halatta ba masu sai da giya kar su kawo kuɗin giya masu gidan karuwai kar su kawo kuɗin karuwanci masu sai da kayan maye masu cin riba suka ce dukkar mu kawo wannan kudin gina ɗakin Allah za a yi da haka kowa ya tsatsakuro daga dukiyar da yake zaton ta halali ce a lokacin jahiliya fa suka ce to a zo a gina ka'aba bayan sun haɗu sai suka tabbatar da cewa kudin da suka tara ba za su iya gina ka'aba cikakken gini irin yadda take ba shine sai suka yanke ta suka rage mata faɗi shine ko yanzu aka nuno maka ka'aba zaka ga wani ɗan gini an sha tafari amanna da jikin ka'abar amma shi ba a gina shi ba to wannan shi ake kira hijir ismail asalinsa cikin ka'aba ne amma mutanen makka lokacin da za su sake ginin ka'aba bayan ta rushe suka tabbatar kudinsu ba zai isa ba sai suka ce to mu rage ta sai suka rage mata girma sai suka mai da ita haka to lokacin da suke wannan gini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da shi aka yi wannan ginin lokacin yana shekara 35 da haihuwa a shekarar da aka haifi na Fatima wanda duk malaman sira in za su kawo tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama sukan sa wannan a ciki cikin karamcin da Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallama na sharar fage kafin annabta akwai gina ka'aba da aka yi wanda a wannan lokaci abubuwa da yawa sun faru kuma Allah madaukakin sarki ya warware su tsakanin mutanen Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa da annabi ya je garin Madina farkon isassa kafin ya samu gidan zama yana dan gudun hijira da shi da iyalansa wanda abin da ya fi komai bukata a wannan lokacin shine inda zai zauna shi da iyalansa amma manzo Allah bai tunanin gidan zama ba farkon abin da ya fara tunawa shine a fara yin masallaci ya zo ya samu gonar mutanen Madina wanda nan ne inda masallacinsa yake a yanzu sai ya ce ku gaya min nawa ne kuɗin wannan gonar taku zan siya suka ce me za ka yi da shi ya ce masallaci zan gina suka ce za mu baka kyauta mu ma muna son ladan a wajen Allah sai ya ce a'a ni nake so in siya da kuɗina maza Allah ba ya yi hana musu ba ne don ya musu rowan lada a'a don ya nuna musu mahimmancin abin ashe mutum ko gudun hijira yake yi ko ba yi da gidan kwana yana bukatar masallaci bukatar al'umma zuwa ga masallaci ta fi bukatar da al'umma take da shi zuwa ga me gidajen kwana to amma yanzu za ka sha mamaki sai ka samu unguwa ta kai unguwa amma duk mutanen unguwar ba su damu da su yi masallaci ba wanda a rayuwance a yau da gobe amfanin masallaci ya bayyana bayan a addinance sama da amfanin gidajen kwana bitajruba ta hanyar yau da gobe ta tabbatar yana daga cikin abin da yake sa kasar waje ma ta yi daraja ta yi kima farashin ta ya daga in an samu masallaci a wajen kuma ku je ku tambayi wanda suka san filaye suka san harkar fili in aka samu masallaci a unguwa to wallahi albarkar kasar wajen sai ta karu na ɗaya kenan na biyu ku tambayi jami'an tsaro ku tambayi dukkan wani dattijo wanda yake da shekaru duk wani waje da ake yin wani abu mara kyau ‘yan ƙwaya ne suke shaye-shaye ɓarayi ne suke sace-sace to in dai aka kawo masallaci unguwar da an kawo ba sai an tashi waɗannan mutanen ba da kansu suke guduwa wannan yana daga cikin albarkan masallaci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk lokacin da ladan ya zo kiran sallah yana cewa Allahu akbar shedan fita yake a guje ya bar wajen saboda tsananin gudun da yake da tashin hankali har tusa yake yi to duk waɗannan ayyukan da ake yi na ta'addanci shedan ne yake assasa su to samuwar masallaci da kiran sallah da ake yi sau biyar tana kore shedan shedanin mutum da shedanin aljani to kaga wannan yake nuna mana mahimmancin masallatayya a wajajenmu inda muna da hangen nesa ya ɗari mahimmancin gidajen kwana da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya fara samar da masallaci kafin ya samar da gidan kwana a lokacin isarsa madina yayin uwa masu albarka lallai mu sani cewa masallaci baya amsa sunansa na masallaci sai an tsayar da shari'ar Allah a cikinsa sai an yi ibada irin wacce Allah ya ce a yi a cikinsa sai an karantar da al'umma a cikinsa sai an nisanci dukkanin wata bida'a da dukkanin wata shirka domin ƙololuwar abin da ake gina masallaci don shi shine tsayar da tauhidi kaɗaita Allah da ibada da kuma guje wa sanya masa kishiya shi yasa Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ku sani dai masallatayya na Allah ne kada ku yadda ku bauta wa wani tare da Allah a cikinsu kada ku yadda ku kira sunan wani tare da Allah a cikinsu da sunan ibada masallaci yana gyara zamantakewa yana samar da aminci yana gina al'umma ya saita tunaninta yayin uwa karmi wa kanmu da kanmu ruwa wajen shiga a dama da mu cikin hidimar Allah da cikin hidimar masallatai wannan masallaci mai albarka a yau da muke buɗe shi wanda yake amsa sunan nida'ul islam wanda a yau muna rana ta shida ga watan safar a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina wanda idan ban kuskure ba zai zama shine ɗaya ga watan takwas a shekara ta 2025 miladiya a wannan rana mai albarka da albarkar ubangiji subhanahu wata'ala muke buɗe wannan masallaci wanda wata baiwar Allah hajiya khadija haruna muhammad ita ce farkon wacce ta fara assasa ginin wannan masallaci mace mai kamar maza kamar yadda bahaushe yake cewa Allah ya saka mata da alkhairi Allah madaukakin sarki ya gina mata gida aljanna da ita da iyayenta da iyalanta baki daya Allah ya yaukaka arzikinta wanda ta gina wannan masallaci ne ta hannun wakilanta guda biyu wanda na farkon su shine malam Ali da malam Baba Labaran waɗanda su kuma su ne suka jibinci miƙa wannan masallaci don a ƙarasa gina shi da faɗaɗa shi zuwa ga alhaji muhammadu baba wanda shi kuma ya sayi gidajen da suke gefen wannan masallaci sannan kuma ya kammala gininsa to yau gashi muna buɗe wannan masallaci da albarka da sunan allah mai rahama mai jin kai muna fatan waɗannan bayin allah baki ɗayansu da wanda ya assasa ginawa da waɗanda suka wakilce shi da wanda ya kammala gini allah maɗaukakin sarki ka gina musu gidaje a aljanna da mu baki daya Allah madaukakin sarki ka sa wannan masallaci da sauran ayyukan alkhairi da suke yi su zamo sanadin tsirarsu da su da zuri'arsu da iyayensu baki daya Allah duk abin da suka kashe a wannan waje na dukiya ubangiji ka mayan musu da ninkin baninkin sa Allah madaukakin sarki ka sa tukuicin mu da su baki daya zama shine jannatul firdausi da dukkanin wanda zai bada gudunmawa cikin rayuwar wannan masallaci kama daga limamai kama daga na'ibai kama daga ladanai kama daga dukkanin wanda zai kawo wata gudunmawa tasa Allah maɗaukin sarki ya sa mu yi tarayya a cikin wannan aiki Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka sanya wannan masallaci ya zamo albarka da alkhairi ga mutanen wannan unguwa Allah ka sanya ya zamo sila ta samun tarbiyya da mahaddatan alkur'ani na 'ya'yan wannan unguwa Allah maɗaukakin sarki ka haɗa mu cikin ladan Allah ka sa mu yi tarayya a cikinsa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsane mu daga azabar wuta Allah kada ka juyar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu lalle kai ne mai kyauta Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da mu ka shiryar da zuri'an mu Allah ka karɓa mana ka karɓa mana kyawawan ayyukan mu ka ji kan iyayen mu ka ji kan dukkanin magabatan mu musulmai babban limamin wannan masallaci shine malam Basiru Shu'aibu sannan mai biye masa liman na biyu ko na'ibi kamar yadda muke cewa shine malam hassan nura to sannan kuma ladani na wannan masallaci shine malam abdurrashid hamza to sannan kuma masallaci zai ci gaba da gudana bisa ga aƙida ta ahlus sunna wal jama'a koyarwa bisa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimta ta magabata na kwarai annabi da sahabbansa da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sauran sha'anunnuka da za su ci gaba da gudana na karantarwa to su kuma insha Allah za su biyo baya masallaci na Allah ne masallaci na al'ummar musulmai ne masallaci an gina shi ne don abautawa Allah a cikinsa Allah madaukakin sarki ka karba mana ayyukanmu na alkhairi Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah madaukakin sarki ka sanya wannan ayyuka da muke yi Allah su zamo sanadin tsiranmu gobe alkiyama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله